بسم الله الرحمن الرحيم
باب جامع سبحة الدهى حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلا أصلي فلا أصلي لكم فلأصلي لكم فلأصلي لكم نعم قال أنس مم.
فقمت إلى حصير لنا مم.
قد استود من طول ما ما لبسه مم.
فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليمي- وال- واليتيم وراءه مم.
والعجوز من ورائنا مم.
وصلى لنا ركعتين ثم انصرف
babu jami'i subhati ad-duha wato wannan babi yana magana dangane da wato hukumce-hukumce da abubuwa waɗanda suke da alaƙa da sallah ta wallaha wato wannan babi ya kunshi abubuwan da suke da alaƙa game da sallah ta wallaha ƙala ubaidullahi awwala za a ce ƙala ubaidullahi malam ubaidullahi ya ce haddatsani yahaya an malikin yahaya bunu yahaya allaifi ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ishaqa bin abdullahi bin abi talha wato shi kuma ya jiyo daga ishaq ɗan abdullahi ɗan abi talha an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya jiyo daga anas ɗan malik yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi anna jaddatahu mulaikata da'at rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ta'amin haƙiƙa kakar anas ɗan malik na na mulaikatu ta yi invite ɗin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci ma'aiki alaihi salatu wassalamu liɗa'amin saboda wani abinci wanda ta shirya shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ta gayyaci ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo gidanta da yini saboda wani abinci da ta dafa ta tanade shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ci ya zamanto ita ma ta samu albarka ta ta ciyar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu abinci ta samu lada mai yawa an gane ko wato yana daga cikin ayyuka na alkhairai da sahabbai da tabi'ai da sahabbai wato suke ta kokari akan aikata shi wato mutum za a ga ya ɗan tara wani ɗan kuɗin shi ya sa an dafa mishi abinci na mutum ɗaya ko na mutum biyu ko na mutum uku har akwai wanda ya dafa abinci na mutum biyar ya gayyaci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya rasulallahi a gidana yau an ɗan dafa abinci kenan daga cikin sahabbanka sai ka ɗauki mutum hudu ku tafi wato kai na biyar ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da wannan mutumin ya gaya mai to su shida ne sai manzo Allah ya ce to mu tafi da aka je sai ya ce to ga da wani da wani da wani na zana amma wannan shi biyo mu yayi ya ce amma idan kana so ya shiga ya shiga in kuma ka ce allo ya koma na mutum biyar din ne kaɗai ka shirya shikenan sai a gaya mai ya koma ya ce a ya rasulallah ai tun da an zo da shi shi ma ya shigo a ci an gane ko to sabai suna irin waɗannan abubuwa akwai hadisai da dama wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan mutum ya gayyace shi gidan shi to ma'aiki yana amsa wannan kira to idan ya tafi ɗan unguwa ga baki ɗaya za su ce to yau huwa ranar ta mace eh ma'aiki a gidan wane yake kenan babu zancen huta gona babu zancen fita kasuwa babu zancen kaiwa wata hira hira yau tana gidan wani shikenan a ba zama a tafi gidan wani a zauna a yi ta shan hira da ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambayoyi da abubuwa masu tsada da za su fito daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam to wannan ita ma kakar anas dan malik wato saboda san irin wannan alkhairi din saboda wannan alkhairi din ya shafe ta wata rana ta dan tanadi wani abincinta sai ta ce wa anas dan malik jikanta ta ce ka ce wa ma'aiki wato in ya samu dama ina buƙatar a ce ya zo shi gidana akwai wani abinci wanda na dafa saboda a ci a samun albarka to ma'aiki alaihi salatu wassalamu laisa mutakabbiran wala jabbaran ba mai girman kai bane ba mai tsaurin ido bane ba sai abinci kala kaza ba ko kala kaza zai ci a'a ma'aba ta'aman qattu ma'aiki tun da yake bai taba aibinta abinci ba eh inishtahahu a kalahu idan hal yana marmarin abincin zai ci shi amma in ran shi baya so ba zai ce ba wannan abincin bai ba wannan abinci ne takanas ku zo ku raka cin wannan abincin a'a in bai mushi ba baya ci bai mushi ba shi dai yana bari ya ce alhamdulillah amma ya aibunta maka abinci a'a bai taba yin hakanan ba baya daga cikin wato yin koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ka dinga zaɓa-zaɓa a abinci ka ce mu ba ma cin kaza don wanda yake cin abinci kala kaza kaza ne matukar sai dai wannan abincin yana cutarwa a likitance irin misali shan rammaji sa rammaji da yawa a abinci wato wannan yana cutarwa a likitance to su kuma ahalu zikiri idan suka maka bayani to kai da ya zamanto ba ka da masaniya akan wannan bangaren to dole ne ka bi dukkan abin da aka ce maka yana illa ga dan adam to zaman lafiyarka da shi shine ka yi kaffa kaffa da shi ko da za ka aikata shi to ka dinga yin shi ladi laraba amma kalka ba da kanka sosai ka ce ai sai ka ji rau a cikin miya in ka ji gishiri ko ka ji wato rammaji baya tashi kana sha yana ɗan taɓa maka harshe to za ka rika cewa ke kawo biki iya abinci ba an gane ko to kala a yi haka nan to shi ne ita ma da ta shirya wannan abincin ta gayyaci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akala minhu wato a cikin ruwaya ta Bukhari da Muslimin li ta'amin sana'atu lahu wato saboda wani abinci wanda ta shirya wannan abincin saboda annabi shi kenan ku da anas dan malik ya gaya mushi ya ce haba malam anas ya ce babu komai ya ce in lokaci ya yi kawai a mun magana mu tafi shi kenan da ma lokaci ya yi ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka tafi da shi da anas dan malik saboda ca ta yi abincin nan shi kaɗai ne ita kuma yanzu mace mai ƙaramin ƙarhi ta yi ƙoƙari ta samu ta dafa abinci har ta ce kuma tana gayyatar ka kalkaje mata da kwamba na aka je kuma a yi kumya an gane ku da ya je shi fa a kala minhu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci daga wannan abincin shikenan da aka zubo ya sa hannun shi ya ci daidai gwargwado bayan an gama cin abinci sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙumu fali'usalliya lakum. Sannan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama bayan an gama cin abinci, an sha hira, manzan Allah sai ya ce, To, ƙumu ku tashi, ba mu koma gida ba. Ƙumu ku tashi, ya ce, Fali'usalliya lakum, wato tashin da za ku yi don in yi muku sallah ta nafila. wato kaga wannan ita bawar Allah nan ta samu albarka biyu ga albarkar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ci abinci abincin da ta dafa abincin da ta nemo da guminta ga kuma albarkar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi mata sallah a gidanta don ya zamanto wannan gurin da ma'aiki ya yi mata sallah ta rike shi a matsayin gurin ibadarta an gane ko a yawanci daga cikin sahabbai wanda ba za su iya fita ba daga cikin gidajensu za su dinga yin sallah a gidansu ne to suna gayyatar annabi su je ya bude musu masallaci a gidansu an gane ko sai mazala ce aina turidu an tusalliya min bai an tattakhidha masjidan min bai tika auka makala wato ina kake so ka dinga yin sallah a gurin a cikin gidanka sai mai gidan ya ce to wannan gurin dai shi nake so a ce a nan nake yin sallata shi kenan manzo Allah zai haukan gurin ya mai sallar shi yana baya bayan an gama kuma sai ma yake alayhi salatu wassalam ya shiri shi kuma ya ci gaba da yin sallah akan gurin da annabi ya mai sallah shine in za a bude masallaci na unguwa ko masallaci na gari ko masallaci na juma'a ake ci a gayyaci babban limami an gane ko to shine ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace ku tashi wato domin in yi muku sallah ta nafila Anas ɗan Malik ya ce, Faƙumtu ila hasirin lana ƙadis wadda min ɗuli malu bisa, wato sai na tashi na tafi ɗakowa wata tabarmarmu. Haƙiƙa ta fara yin baƙi-baƙi min ɗuli malu bisa saboda daɗewar da ta yi a shimfiɗe, saboda ta daɗe a shimfiɗe. A idan aka shimfiɗa tabarma ta kaba, ta jima a shimfiɗe, saboda ƙasan nata. in yana da damshi za ga ya dan fara ratsowa tabarmar kaga ta dan fara yin dabbare dabbare ya ce to hakika ta fara yin baki-baki saboda ta dade a shimfiɗe daraje ni fanadahtuhu bi ma'in wato sai na yi wa wannan tabarma tsatsafa ta ruwa na mata yayyahi na ruwa na dan yayyafa mata ruwa saboda ta dan yi tafshi ta kama jikinta فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya akan wannan tabarma ɗin wa safaftu ana wal yatimu wa ra'ahu ya ce to a gidan akwai wani maraya wani yaro ɗan ƙarami wanda baban shi ya rasu kafin ya balaga shi wannan yaro ɗin ya ce to ni da wani yaro sai muka yi sahu a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wal ajuzu min wara'ina ita kuma dattijuwal kakar tamu na na mulaika ita kuma sai ta tsaya daga bayanmu wato annaba a gaba mu biyu a tsakiya kakarmu a baya fa sallala na raka'ataini thumma sarafa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana sallah raka'a biyu sannan kuma sai ya juya ya tafi na'am
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبه فقمت وراءه فقربني حتى جعلني جزاءه عن يمينه فلما جاء يرفع يتأخرت فلما جاء يرفع تأخرت نعم يرفع يتأخرت أباب يتأخرت تأخرت تأخرت فصففنا وراءه وحدثني عن مالك Ubaidullahi ya ce Yahaya ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu Malik, an ibn Shihabin shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillahi ibn Abdullahi ibn Shihabin Zuhuri. An Ubaidillahi ibn Abdullahi ibn Utuba ta bin Mas'udin, wato shi kuma ya jiyo daga Ubaidillahi ɗan Abdullahi ɗan Utuba ɗan Mas'ud. an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa abdullahi bin utuba ta bin mas'ud annahu wa qal haƙiƙa abdullahi bin utubata ibn mas'ud ya ce dakhaltu ala umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bil hajira yace na shiga wajen umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato na shiga wajensa a lokacin garjin rana a lokacin da rana ta take tsakiya da na shiga wajen shi fawajattuhu yusabbihu sai na same shi yana salatu duha sai na same shi yana wallaha saboda wannan shine lokacin ta wanda yafi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace salatu duha hina tarmudul fisal wato lokacin da wato dan dalo ya fara ya fara jin zafin birji to wannan lokacin ya dace a ce ayi salatul awwabi sallah ta wallaha kenan fa qumtu wara'ahu yace da na shiga wajen Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wato a wannan lokacin na same shi yana sallah ta nafila sai na tsaya a bayan shi ne ba dama da alwallata na shiga ni ma kawai sai na harama Allahu akbar ni ma na shiga na bishi faƙarrabani hatta ja'alani hida'ahu an yaminihi yace sai yayi ta kusanto da ni wato ya dan meka hannun shi yake ta jayo ni yake ta jayo ni har sai da ya sanya ni a dabura da shi an yaminihi a damarsa sai da ya sanya ni a damar shi shikenan muna sallah da shi falamma a yarfa'u wato yayin da shamakinsa yarfa'u ya zo shi wato yarfa'u wannan shamaki ne na umar na khattab ai kowata masarauta akwai ta shamaki ko to shi yarfa'u shine shamaki na umar a wannan lokacin to yayin da shamaki yarfa'u ya zo shi ta'akhartu wato sai na dan ja da baya da na dan ja da baya fasafafna wara'ahu sai muka yi sahu a bayan shi wato wannan yake nuni akan ya halitta ashe yin salatu duha jam'i ya halitta yin ta jam'i babu laifi mutum yana da kwai diya diyansa yara ƙanana wanda ya san in su kaɗai ya ce su ba za su iya bayi ko kuma wataran su yi wataran su ƙi ya dinga tattara su a kowane lokaci kowace rana ya dinga musu raka'a biyu ba laifi yin hakan din wato saboda su saba da ita ko da sun balaga sun fara kwana a matattara a taru mu kwana cikin gidan shi ne ko a bakin kofar gidan shi ne shagon kofar gidan shi to za su dinga yin muhafaza a kanta yadda za su dinga yin muhafaza a kan a salwatul hams hakanan ba laifi su dinga yi da iyalin shi matar shi ita kadai daga shi sai ita su dinga yin raka'a biyu ko raka'a hurhudu ko raka'a shida shida ko raka'a takwas takwas an gane ko kowanne saboda ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yawwara duba da cewa lokaci ya dan wannan mana za mu kwana a nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik